اللهم ثبتنا على الإسلام وتوفنا على الإيمان وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فصل اعلم أن الله جل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب العباد
فصل بين النبوة والرسالة shi alkali a wannan fasalin zai magana ne akan bambancin da yake tsakanin nubuwa annabta da kuma risala sako ilam ya ce ka sani annallaha jalla smuhu hakika ubangiji sunansa ya ɗaukaka ya buwaya qadirun ya iko ne ala khalqil ma'rifati fi qulubi ibadihi mai wato ya halicci sani a cikin zukatan bayinsa yana da ikon yin haka
wal ilmi bi zatihi kuma ya halicci sani wato na zati wato saninsu da zatin Allah Allah na da ikon da zai halicci wato zai samar da sani a cikin zukatan bayansa kai tsaye
wa kuma asma'ihi da sanin sunayensa subhanahu wata'ala
wa da sifatihi sanin sufofinsa subhanahu wata'ala wa jami'i da dukkan takalifatihi takalifansa da ya yi a yi a bari a yi a bari Mm.
kamar su azumi duk hukunce-hukuncensu Mm.
sallah hukunce-hukuncenta Mhm.
hajji wato zaka hukunce-hukuncenta Mm.
hajji hukunce-hukuncenta Mhm.
aure hukunce-hukuncensa Mm.
zaman makotaka hukunce-hukuncensa duk wani abu harkar Mm.
kasuwanci Mm.
to duk ubangiji yana da ikon da Mm.
zai halicci sanin Mm.
a cikin zukatan bayansa ibtida'an Ibtida'an.
wato farkon farawa Mm. duna wasi'atin wato ba tare da wata wasiɗa ba lausha'a da ya so haka Mm.
yana da ikon da zai haka Mm.
Zai- zai iya.
Eh, kama ukiya Eh, Mm.
wato shi ubangiji haka yake Mm.
amma abin da ya sa bai haka din ba kuma hikima ce saboda duniya gidan jarrabawa ce inda ya halarci ilimin saninsa a zuciyar kowa babu zancen jarrabawa sannan ya yi nufin bibita waɗansu akan waɗansu idan ya baka sani kai kiran wani isani annabi alaihi salamu sai ce la'an ya hadiya allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun ni'am Allah ya shirye mutum daya Eh.
ta hanyar ka ya fi a baka manya-manyan jiragen ruwa to kaga sai da wannan ne wani zai sani wani zai sanar da wani sannan alkawarin da ina la'amala an na jahannama min aljinnati wan nas ina cika wutar jahannama da mutane da aljinu Mm.
to da ba zai cika ba amma da yi haka to akwai jarabawa in Allah ya ba waɗansu ya aiko su a mazaunin annabta waɗansu za su bakuntar da abu su aiko zai yiwu ba za su iya da to za a cika jahannama kwa da su to shine hikimomin ubangiji da bai yi wancan ba yana da ikon da zai haka ba wasu ɗaya ba kowa iri yana da iko komai nasa haka yake wanda ya san shi wani wata ala sai ke lallabawa da kowace harka ta yake haka yake shawu da kadirin jilani da jiran ya taba tafiya ta haɗu da mutum mai shan giya mai shan ya sha giya jandala ya faɗi sai ya gan shi sai ce a ɗauke shi to da nan ne sai ya wa shi abu da tambaya shi wannan da ya masa tambaya inda ta dosa daban shi kuma sai ce kajirun kajirun kajirun aka ɗauke shi aka shi aka aka yi wanke shi aka ba shi abinci aka komai aka ja hankalinsa aka yi masa wa'azi sai ya daina shan giya za ka tambaye shi me yasa kai kake kana ta cewa kajirun kajirun ya ce ai wato abin da yake nufi da abin da ya faɗa shi a rufe bayar iko na fahimta cewa wai Allah yana da ikon da zai iya ɗauke ni daga matsayi na ya maida ni irin matsayinsa da kuma ɗauke shi daga matsayinsa ya maida shi irin na sai na ce masa ƙadirun ƙadirun ƙadirun ina da ikon da zai haka haka yi Allah subhanahu wa ta'ala ba dama ƙadirun yana da ikon da zai waɗanda amma kuma bai yi haka ba amma a rada zalika tila azal
كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء kamar da aka kaito daga sunnar sabon gisman talafi ba adil anbiya a cikin sashen annabawa in su kai tsaye ba su
وذكره بعض أهل التفسير fi kauli ne في قوله ya تعالى sama abota tafsiri sun ambaci haka a cikin faɗan maɗaukakin sarki wa ma وما kana كان لبشر li basharin أن يكلمه الله إلا وحيا ya so shine wannan kai tsaye sai ba shi
وجائز أن يواصل إليهم جميع ذلك بواسطة
kuma تبلغه ja'izi ne a gurin ubangiji ba wajibi bane ba ko musahili bane مم.
an yi sila ilayhim jami'a alika Mm.
ya isar da ruwan nan ga baki ɗaya مم.
da wasu بواسطة da hanyar wasu da tuballibuhum kalamahu Mm.
ba za ta isar da mutane zancen Allah مم. وتكون تلك الواسطة إما من غير بشر كالملائكة ma'al anbiya مع ita الأنبياء wannan wasu da za ta iya zama imamin gairar bashari مم.
ta iya zama daga wani mutum kalmar la'ikati kamar mala'iku ma'al anbiya tare da annabawa alaihi salam مم.
su mala'ikun ake ba sai su ka annaba a yasa ka wasu ake na Allah ba annabi mala'ika sai kawa annabi shi kai karba مم. أو من جنسهم ko kuma wannan wasu da domin jinsi daga cikin jinsin su ne alhamdulillah ma al'ummai kamar annaba tare da al'umman su مم.
to shi annaban irin mu- mutane ne irin magana su yake da bibin su ya san komai isa Allah subhanahu wa ta'ala yake ta da garza akum rasulun min anfusikum min anfusikum daga kawunan ku ke irin ɗabi'ar ku da komai da abin da kuke ji da ku duk da yadda kuke tunani da komai irin sa ne sai a bashi ta cikin nan ba su dace مم. ولا مانع لهذا من دليل babu العقل abin da zai hana wannan daga daga dalili na hankali مم.
wato hankali ba zai taba cewa haka ba za ta yi ba Eh, wannan in dai abu ja'izi ne amma wato ana magana a nan hukuncin hankali yake magana ba hukuncin shari'a ba Eh, hukuncin hankali ja'izi ne Allah ya samar da isani ta wasiɗar wani إيه.
zancensa isa wurin waɗansu مم.
to kuma hankalin ya yarda cewa wannan wasiƙar zai iya zama mala'ika da mutum zai iya zama mutum wato da ɗan uwansa mutum haka ake yi مم.
don da haka ubangiji subhanahu ta'ala in ya tashi yin wato abubuwansa مم.
hakan yakan yi to mala'ikun ma yakan yi su su yi abun ba wai sai annabawa ba amma idan za a yi mu'amala tsakanin mutum da mala'ika inda mutum ɗin ba annabi ba ne to sai an canja sai ɗaya rikida ya zama ɗaya to daga mala'ikan zai rikida da mutum to sannan mu'amalar za ta yi kamar yadda Allah iwana na Maryam ka gani idan ta bazar min ahliha makanan sharqiya ko wannan tafiyar da ta fita fa arsalna ilaiha ruhana sai Allah ce fata masala laha basharan sauya sai da ya zama mutum sannan mu'amala ta yi ya ce da ita za ki haihu ni bawan Allah ne kuma sako yi bani sai ta gama gangane sai an riga an gama to kaga wannan mala'ika ne da mutum amma so da ba annabi ya bace sai da aka sai da mala'ikan ya dawo siffa ta mutum ya rikida sannan aka isa kamar tafiyar annabi alaihi salatu wasalam isra'i wannan tafiyar da aka yi daga baitul masallacin harama zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa ila ma sha Allah wannan tafiyar ba za ta yiwu annabi alaihi salam yana da jiki da ɗabi'a irin ta mutum ba to haka a lokacin sai da aka ba shi sifa mala'akiya shi za za ga ba tsani sun hau ne buraka ta tafi amma daga nan buraka ba da ita aka tafi sama ba tafiya suka ta yi kamar da mai gishirin ake shafa alam bi shamsin bai na badarai na filjawi mara balale da rana wacce take tsakanin watanni guda biyu a sarari dan tafiya kawai suke haka ba tare da wani fuffuke ko wani abu saboda sifa ce mala'ikiya tunda wannan mu'amala ba za ta yi da basharu da ko mala'ika ba to zai da zama sifarsa mala'ikiya ce sannan suka iya tafiya tare aka je duk inda za a da aka je saman bakwai kuma a wannan gurin sannan mala'ika jibril alaihi shi kuma zai tsaya a lokacin kuma sifa mala'ikiya ba za ta yi amfani a inda za a shiga ba sai sifa malakutiya daga jibril yana shiga zai kone duk murs don sifar gurin ba nasa wani to daga dole ya tsaya imamin na yi lalahu makamun ma'alum yana kalla na wasu su kuma take na Allah ya canja shi ya ba shi sifa malakutiya shine ya shiga ya duk inda zai shiga ya dawo kuma ya riski jibril da sannan suka dawo haka ubangiji yake subhanahu wataala
وإذا جاز هذا ولم يستهل watayin wannan ya zama halak a hankali walam yastahil bai zama mustahili ba وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من sannan معجزاتهم ko manzanni suka zo da abin da yake nuni ya zo a kan gaskiyarsu ya mu'ujizati daga mu'jizojinsu إيه، وجب صدق- تصديقهم في جميع ما Yana أتوا به taube. don haka gaskata su ya zama wajibi cikin duk abin da suka zo da shi
لأن المعجزة ما التحدي التحدي من من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول لا صدق عبدي فأعجبوه واتبعوه وشاهد على وشاهدوا على سبيل ما سبيله يقوله بما يقول yace domin da annal mu'jiza طب ma'a tahaddi min annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi mu'jiz wato abin da yake gajiyarwa إيه tare da kalubale إيه dan shi kalubale yake ta mu'jiza sai da kalubale a hade sai da kalubale in aka yi kalubalen to da za a yi fito na fito to ita mu'jiza akan wannan take misali annabi salihu alaihi salam sai suka ce da shi in yana so su yarda sai ya sa dutse ya haifi taguwa kaga ta haɗi ne kawai ya sallar ka bai ya faɗa kawai sai dutse yi motsi sai taguwa ta fito take nan ita kuma ta yi naƙuda ita kuma ta haihu kaga ta haɗi ne wannan mu'jiza ce to irin wannan shine ma'ata hadisin a ce an zo da shi tare da wato kalubale haka da aka zo da annabi musa alaihi salam da fir'auna da ya zo da yan dabo ai kaga kalubale aka yi akan sandarsa alaihi salam saboda haka da aka zo suka ce sun ba shi zaɓi ko ya fara ko su fara ya ce su fara da aka zo aka yi sai ta haɗe duk abin da suka zo da shi gaba ɗaya a gani talqahu ma yafikuna wa gulibu hunalika wa qalabu sajidin wa ulqiya saratu sajidin da suka sai ta sai ka ɗau sandarsa sai ta dawo daidai ba inda sai tullubi wani guri ya tullubi ya kumbura إيه to shi shugaban yan daban sunansa mizan daka mizan daga to duk a wata harka dole sai akwai babba in ba akwai babba to za ka tarar da bayi shi da aka yi wannan annan musa ala sai rike ya rike sandar sai sai ku je ku duba sandar in tana nan sandarta yadda take da to mu miƙa wuya amma mun ga wani guri ya dan tudu mu je mu sake wa shabi mu yi wata rare ko sake fitowa ana zuwa duka ruwa suka ga sanda a shafa ba yadda ba abin da ta canja kurkiyar saratu saji ta zo amanna bi rabbil alamina rabbi musa wa harun a ga mu'jiza ke to ita mu'jiza sai alkali ya ce ka'imun makama kaulin layi duk inda mu'jiza take tana matsayin fadar wallahi ne sadaka abdi bawa na da ya da'awar annabta ya faɗi gaskiya ba a ɗigo ku bi shi ku yi masa biyayya wa tabi'u ku bi shi wa shahidun ala shirkihi fi ma ya kulubu wannan abun shine shaidar gaskiyarsa cikin abin da yake faɗa dama ita ma'anar mu'jiza kenan sadaka abdi fi kulli ma yuballighu anni bawa na yayi gaskiya cikin duk abin da ya isar yace ni ne na ce na yace ni ne na aiko shi to wannan mu'jizar ta gaskata cewa haka nake nufi nawa amfani ta ke nan ita mu'jiza ka san bata kai annabta ba ai ha ina annabta ai mu'jiza bata kai annabta ba ai ita shaida ce ta annabta annabta ita ce dungurungun kenan ita ce mai dungurungun ita kuma mu'jiza ai shaida ce da wanda ake shaida a kansa da mai shaida ba da suka da mutanen ma nan kasar su sun fi ganin girman mu'jiza ina ita so take ta tabbatar da darajar aiki ita yar aike ce so take ta tabbatar da daraja annabta ita ce daraja la kun tasaba wa law rakatu da khairi ala aqaba bal zaka fadlullahi yutihi liman yasha'u jalla lahu wa yuhibbul mina ita mu annabta lam takun muktasaba ba tsuru wurin ta ake ba wani aiki da ake wa law rakatu da khairi ala aqaba ko da mutum ya hau hawa wajen alheri ya kai tsoro ruwa ta bin Allah da fiyura da daraja da sai zama annabi ba sai ce bar zaka fadalullahi fadala Allah ce yutihi liman ya sha'u da yake ba wanda iso jallallahu wa hibul mina Allah ya ɗaukaka mai kyauta wato mai baye baye wanda yake yi to haka ita annabta ita ce tushen abin ita kuma mu'jiza mai gaskata da cewa abinda aka faɗa ɗin nan gaskiya ne wannan annabi ne ku bi shi
wa haza katin wannan abin da na faɗa in ji alkali ya isa ba da hujja akan abin da ake magana na annabta da kuma risala
wata ɗuwi fihi kharijin al-garabi tsawaitawa a cikin wannan zancen ya fita daga burin abin da ake buri a gabatar shi sakon da yake so ya faɗa in aka yi wannan yayin da nabi an fita daga layi kuma an shiga wani abu kamar arada tattabu hau waje da hu mustaufa fi musannafa ta ayyin matina rahimahumullah wanda yake son tattabu abu bin wannan maganganun masu faɗi waje da hu mustaufan zai same shi a cike fi musannafa ta a yin matina rahimahumullah a cikin littattafan da shugabannin mu suka rubuta Allah ji kansu bakwai sun yi magana ko ne sun saki alkalami sun saki linzami sun yi ta tumbudi sun yi ta magana yanzu sai dauke wata masala guda daya malamai ta magana ta magana ta magana malamai sun ce suna da wannan kamar maganar sarkin aure ne wato uku a kalma daya a shangidi ina jin ya yi rubutu a cikin tafsirinsa sama da shafi ɗari a kan wannan da suke alƙalamansa kawai yi magana a kan wannan wanda mutane suke kama kama kawai amma magana ya fi shafi ɗari yi magana a
kai sai lugace man hamaza man hamaza a cikin lugan wanda ya ta hamizi to ma'akuzatu minan nabai abacirowa ce daga naba wato labari wasan a larabci wato sunaye ko fi'ili akwai wanda yake mahamus shi ne wanda yake da hamza kamar in ka ce a haza kaga da hamza ya fara in ka ce ƙara'a kaga da hamza ya ƙare in ka ce sa'ala hamza ce a tsakiya to wannan shi ake kira mahamus to a cikin malamai akwai wanda hamaza kalmacin nubuwa ma'ana nubu'atu ba nubuwata ba nubu'atu shine fi lugati man hamaza ma'akuzatin minan nabai an ta ne daga naba shine labari amma ya ta sa'aluna sai ce anin naba il azimi naba labari wa huwa al-khabaru shine labari
وقد لا يهمز على هذا التأويل tasahila تفصيلا wa kada la yuhmaz kuma ba a yi masa hamza ai ta taqibul hamzati ala hadha ta'wili akan da wannan fassara إيه ta cewa an ciro ta ne daga naba إيه amma tasilan tashili akai تفصيلا eh to shi na تو wato nan إيه fikihul lugha kuma ya koma تو
akwai lugatu quraish akwai lugatu tamim quraishu suna da harshe suna da lahaja tamimu suna da lahaja to a zamanin jahiliya kusan larabci إيه mafi ƙarfi da wa'annan yake tafiya lahajatu quraishin ko lahajatu tamim to qur'ani da ya ta amfani da su إيه akwai bambance-bambance a tsakaninsu إيه
dangane da kalmomi آه.
kamar misalin kalmar lata آه.
lata إيه kaga lamu alif sannan ta kasai إيه akwai kuma alata alif lamu alif ta'u shi ma ta kasai إيه to su quraishu إيه lata suke cewa wato ya tauye abu su kuma tamimu sai su ce alata ya tauye abu to in ka zo alata
إيه in za ka yi mudari in su zai ka ce yulitu ka gani إيه ubangiji sai ce wa ma alatinahum min amalihim min shay'in sai amfani da alata sai ce la yalitukum min amalikum shi ko sai amfani da lata da ya amfani da lugat- lahjatu quraish da lahjatu tamim to a wajen bambanci su quraish in sun tashi suna idigami a suna fakki su kuma tamim suna idigam kaga jarir da yana yana wa- wannan zambo alfarazdak sai sai fa gudda tarfa gudda kaga idigami ne ya ce fa gudu amma shi qur'ani shi ce wa gadid min sautika kaga yi fakkin sa ka gani wa man yahulla alaihi gadabi faqad gawa amma sai ta man yahlul ina wa man yartadda minkum an dinihi ko man yartadid minkum an dinihi yartadid minkum an dinihi lugatu quraish yartadda minkum an dinihi lugatu tamim fa yahulla alaihi gadabi lugatu tamim yahlul shi ko lugatu quraish to haka suke ita quraishu tana amfani da sa'ul musallasa ta a waɗansu kalmomin su kuma tamim suna amfani da fa sai ya ce suka ce fadu lana rabbaka yukhrij lana min batin bitil ardi min baqaliha wa kisaiha sai suka ce wa qumiha kalmar qum lugata tamim ce ba ta quraishi ba in quraishi ce wa sumiha za su ce qur'ani ya ta amfani don haka zo gurin alhamza wajen alhamza su tamimu tambari wato haƙƙin su kuma ƙuraishu to sahih shi tasiri shine harafan wato wayannan alif da da alif da waw da ya to su suke bi maimakon alhamza sai a haɗe in ta haɗe da ya sai a haɗe su kawai idan ta haɗe da waw sai a haɗe su a fur- furta ta da waw in ta haɗe da alif sai a furta ta da alif kawai to lokacin ƙwarai shi kenan ba sa fito da hamza su tasiril hamzati ka gani ubangiji yake cewa yan kalibu ilaikal basaru khasi'an wa huwa kasir khasi'an kamar shi khasiyan وهو قصير أغني شيني ناس كينا إن المؤمنين والمؤمنات su ƙurai ce inna al-mu'minina wal mu'minat ita ƙurai to sahih wa tamim to haƙiƙ to shi sa ya ce a nan wa ƙallayi homozu ala hazar tawili tasila idan ba a sa hamzar ba ma tasihili aka yi domin lugatu ƙurai shi ce ba sai ta faɗi alhamza ɗin ba shi ne tasihil hasan ko fasir a gani ko hasan ko fasir mu'minuna mu'minuna tasihil kenan ilmar fikihul lugati
What?
ya sun kayar da shi ala gaibihi a bisa gaibinsa abinda suke boyayyo da karfi
wa alamahu annahu nabiyyuhu kuma kuma sanar da shi cewa shi annabinsa ne
fa yakunu nabiyyun munaffa'an sai ko nabiyan muna ba sai zama annabi ne abin ba labari fa'ilun eh fa'ilun bi ma'ana mafa'ul ana maf'ulin eh kalmar fa'il ce kamar damir bi ma'ana mudmar yana zuwa da wannan sigar a larabci ma'anarsa mafa'ul wato wanda aka sanar
aw yakunu mukhbiran amma ba a san Allah ta'ala bi ko kuma mukbiran shi mai ba da labari ne akan abin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi
munaffi'an bima adla'ahu lafu Allahu alayhi alaihi ga kuma wato mai wato mai ba da labari ne a cikin abin da Allah ya tsinkayar da shi a kai
fa'ilu fa'ilun bi ma'ana fa'il Ma'ana don wannan ne fa'il.
ya zama fa'il in an ce nabiyun ma'ana ko fa'il domin shine mai yin labarin Mm.
in kuma aka ce wanda ake ba labari ne fa'ilun bi ma'ana mafa'ul wannan sigatu ismul fa'il wannan kuma yanzu sigatu ismul mafa'ul
ويكون عند من لم يعز- يعز- يعمز نصفه من النبوة yawa kuma yana zama inda mallam ya hamisu Mm.
wanda shi bai masa tahamizi ba إيه.
minan nubuwati nubuwa da wawdin mai shadda ne مم.
ko martaba Huwa min ma al-ardi martaba min shine al-ardi.
tudin ƙasa tudu tudu مم.
irin guri masu tudu din nan kaga wata jigawa jigawa Eh.
kaje ga guri ƙasa ta daga to shine ma'anar nubuwa مم. معناه أن له رتبة rutubatan شريفة sharifatan ma'anarsa shine da rutuba yana da daraja sharifa madaukakiya wa makana da matsayi mukami نبية eh nabihatan wanda yake mashahuri عند مولاه a wajen mahaliccinsa منيفة eh to yake mai daraja والوفان في حقه متلفان eh masafani fi haqqihi mu'talifani sufofin guda biyu a cikin haƙƙin annabi dai sun dace تو.
in ka ce nubu'a إيه.
ya dace in ka ce nubuwa ya dace in nubu'a ne bil hamza Eh.
mahmuz إيه.
in kai tu haqiqul hamza Mm.
ko kuma tu sahilul hamza Mm.
amma kana nufin mahmuzi ne To.
ma'anarsa wato an da aka ba labari Allah ya sun kayar da shi Mm.
akan gaibinsa ya kuma sanar da shi annabi ne shi sai zama bi ma'ana mafahul yana iya zama kuma shi ake nufi mukubiran Mm.
mai ba da labari akan abin da Allah ya aiko subhanahu wata'ala bai kuma gaya wa mutane abin da Allah ya sun kayar da shi a nan kwa zama fa'il Mm.
fa'il bi ma'ana fa'il Mm.
to amma kuma in ba a yi tahamizi ba Mm.
bai ɗauke shi mahamuz ba Mm.
to ma'anarsa rutuba Mm.
shari- lahu rutuba sharifa Mm.
yace to duk sufofin guda biyu da waccan da waccan duk sun dace da an aka sa masa yayi biyu Mm. Mm. وأما الرسول فهو Fagowar mursalu rasulu fagowar mursalu shine abin aikowa ولم ma'aiki يأت kenan.
فأولم walam ya ce fa'ulun bi ma'ana mufa'al مم.
fil lugha illa nadira إلا نادرا.
kalimatu fa'ul ta zo da ma'anan mufa'al Mm.
a larabci nadiri ne kaɗan ake samu مم. وإرساله أمر الله له بالإبلاغ إلى من أرسله irsaluhu إليه ilayhi irsaluhu amrun irsaluhu amran lahi lahu bil iblagi مم.
wato wato aiko wato isarwarsa da u- abu- wato umarnin ubangiji lahu Mm.
bil iblagi ta hanyar isarwa مmm ila man arsalahu ilayhi zuwa ga wanda aka aiko shi gare shi
wa istiqaquhu min Ina ta tabuli at-tatawul wato istiƙaƙin to wato ciro abun eh min at-tatawuli daga bi ne bin abu dake dake shine istiqaq a larabci eh ka san su laraba suna da istiƙaƙi na ciro abu daga wani abu sai a sa akwai istiƙaƙi da ake kiransa istiƙaƙul kabiru shine wanda yake da at-taqallubatu sitta in ka ce ƙala sai ka ɗauki ƙawala eh ƙafin wawan lamun sai kuma ka ɗauko lamun sai la waƙa waƙala sai ka mai da shi guda shida in ka koma duk ma'anarsu guda ɗaya ce amma kuma za ka yi ta fitar da abubuwa daban-daban haka kuma suke zuwa a larabci wannan shine al-istiqaqul kabir shine ai wato ta takallaba ta sitta akwai kuma al-istiqaqul sabir shine za a ɗauki masdar na kalma sai a dinga narkata in ka zo ka ce abdarbu kaga bugu to a ciki za ka fitar da daraba ya buga za ka fitar da yadribu yana buga za ka fitar da darib mai bugawa za ka fitar da madrub wanda aka buga za ka fitar da mad- za ka fitar da madrab mai mai- wanda yake wanda ake abin da ake dukan da shi haka guda ɗaya sai ka fitar da abubuwa alkitabatu sai ka fitar da kataba ya katubu katibun maktubun maktab sai ce ishtiqaq ne a sagir akwai ishtiqaqi na larabawa wanda sun suka kalli kalma sai su sa mata duk abin da ya shigo ciki akwai wani abu da suke nufi kaga kamar jimun da nunun da abin da ta shiga ciki istiƙaƙinsa to wannan abin rufaffe ne ba a iya ganinsa in dai jiwon da nonon suka shiga ciki saboda haka dare sai ce lamma janna alaihi lailu kaga dare ya dubunta ba a iya ganin abin da yake ciki eh sai aka ce janin wanda yake cikin mahaifiyarsa kaga akwai jiwon da nonon ba a iya ganinsa sai aka ce jinnu shi ma aljan ba a iya ganinsa duk istiƙaƙi kenan eh.
أرن- أرن. ومنهم قوله جاء الناس أرسالا shine daga cikin abin da aka ce istiqaqin da aka ciro kalmar Mm.
faɗan laraba ja annasu arsalan mutane sun zo da wato daban-daban daban wato da a gufi a gufi a gufi إذا تبع بعضهم بعضا idan shashen su yabi shashi Mm. فكأنه alzama takarirar tabligh wannan hukun ulzima takarirar tabligh Mm.
kamar shashi annabi an wallafta masa Mm.
an lazamta masa maimaita isar da saƙon Mm.
annabi nuhu alaihi salam shekara dubu bai yana gabatarwa
أو ألزمت الأمة ittiba'ahu ko kuma an lazamta wa al'umma biyayya gare shi su bi- su bi shi Mm. واختلف العلماء هل النبي والرسول بمعنى أو بمعنيين Eh, malamai sun yi sabani halin nabi wa rasul bi ma'anan da annabi da rasuli ma'anarsa ɗaya ce au bi ma'ana yana ko kuma ana bi suke da ita مم. فقيل هما سواء wata faɗa aka ce duk ma'anarsa ɗaya ce مم. وأصله من الإنباء asalinsa min al-imba'i labari ne وهو الإعلام shine sanarwa واستدلوا بقوله تعالى Eh, suka kafa dalili da faɗan maɗaukakin sarki وما أرسلنا من قبلك من الرسول min rasulin من wala رسول nabiyyin ولا ya نبي wata aiko wani ba daga gabaninka wato kafin kai مم.
don rasulun daga wato manzo wala nabiyin ko annabi مم. فقد أخبرهما الإرسال مع Eh, ya zama tabbatar musu da risala ma'an wato wato wato manzanci lokaci daya مم. قال ولا يكون النبي إلا رسولا yace annabi baya zama illa rasulan sai dai zama an- wato sai ya zama manzo ne to walar walar rasulu illa kuma nabiyya babu babu manzo sai ya zama annabi ne shi wato ma'anarsa dukkan annabi manzo ne dukkan manzo annabi ne wa qila huma muftaraqani wata faɗa kuma aka ce ai alaba suke min wajahin ta fuskar iz qad istama'a fi Inna nubuwwati huwati allati ya hiya ittilawu alal alal gaibi sun haɗu a cikin nubuwa allati hiya al-idlau ala al-gaibi wadda ita ce sun kayarwa akan gaibi wal ilamu bi sun khawasin nubuwati da kuma sanarwa bi hawasin nubuwa da ke bancin nan ta annabta awon rufati ko kuma ɗaukaka lima arifati zalika saboda sanin haka To, wa hauzi darajar da darajatiha.
kuma tattare darajar wannan sun yi hauzi suna da wannan darajar To, wabtaraka fi ziyadatin risalati kuma sun rabu a wajen ƙari na manzanci lin rasuli na rasul wanda annabi yake da shi manzo yake da shi a wancan da sun yi tarayya a cikin nubuwa Mm.
amma a risala kuma shi annabi mar- mar- manzo Mm.
nasa an masa ƙari na risala To, wa huwa al'amru bil inzari shine umarni da aka yi masa bil inzari ne wa mutane gargadi wal da ilani kuma sanarwa kama kulna kamar yadda muka ce Mm.
alƙali to wa hujjatuhum min al Ayati ayati nafsiha.
nafsiha kuma su ma hujjarsu min al-ayati nafsiha To.
wato wannan ayat da kan ɗinta Mhm.
ba su shehu abin alƙali akwai larabci kalmar min al-ayati nafsiha larabci ne sosai Mhm.
in mara larabci ne sai ne min nafsil ayati zai ce su ba larabci To, min nafsil ayati min al-ayati nafsiha nafsiha gwani ne kan To, tabbas to. gaskiya amin akin التفريق بين الاسمين ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما fil kalamil في bari الكلام البليغ su kuma hujjar suka faɗa tunda Allah ce min rasulin wala nabiyin wannan suka duba a tafariku bainal ismaini raba tsakanin sunaye guda biyu walau kana shi'an wahida Eh.
da sun zama abu ɗaya ne Eh.
haka maimaita su bi lama hasuna tikraru kuma da maimaita su bai zama mai kyau ba fil kalamil bali a cikin zance mai balaga Qur'ani tun da zancen sa baligi ne ba zai wannan ba wannan ya shi kawai an yi an yi bawwauci Eh, min min rasulin wala nabi amma ɗaya yake nufi bawoci ne kuma tun da ya faɗe su a rabe to daban-daban shi shine balaga
Mm. قالوا والمعنى suka ce abin da ake nufi وما أرسلنا من رسول إلا أمة ila أو ummatin نبي ba mu aiko wani manzo ba ila ummatin zuwa ga al'u- ga al'umma أو نبي Mm, walaysa bi mursalin وليس ila ahadin بمرسل إلا ko kuma أحد annabi wanda ba aiko shi zuwa wani ba Mm.
shine kawai ce abin da Allah yake nufi kenan.
So, وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول رسول Mm.
من جاء بشرع مبتدأ waɗansu ba'arin malaman kun sun tafi akan cewa shi annabi ko ko shi manzo man za a bi shari'in mubtadi'in wanda ya zo da shari'a tun asali
ومن wato لم ya zo da يأت shari'a tasa ta ƙashin kansa wanda al'ummarsa za su bi shine mursal So, ومن لم يأت به نبي gairu rasuli rasuli.
wanda bai zo da shari'a ba So, wacce take mai zaman kanta nabiyun gairu rasulin annabi ne ma ba manzo bane
وإن أمر bil iblaji wal inzari ko da an umarce shi da ya isar إيه ya kuma yi gargadi Eh.
zuwa gurinsu ba annabi ba ne ba manzo ba ne تو والصحيح
to abin da an والذي gane me عليه ake nufi da wannan تو wanda suka والذي عليه a wanda suka الجماعة faɗa تو a wannan ba a ra'ayin malaman idan anna- idan annabi ya zo amma ba da shari'a ba sai aka sa shi ya aiki da littafin wani annabin to su a gurinsu ba mursali ba ne nabiyu ne gaira rasulai Eh, misali da annabi isa alaihi salam kaga ya haddasa taura to da ba a saukan masa da linjila ba da a taura ito da sai zama na biyun gairu rasulun shi haka suke nufi Eh,
تو والصحيح والذي عليه الجماعة الكثير أن كل رسول نبي eh, وليس كل نبي biyun رسولا rasulun wato sahihiyar magana wallazi alaihi aljama'ul gafir wanda jamhurin malamai masu yawa suke kai anna kullu rasulin nabiyu dukkan manzo annabi ne Mm.
walaysa kullu nabiyyin rasulan ba kowane annabi ne ko manzo ba
وأول رسول آدم آدم farkon manzanni shine Adamu alaihi salam وآخرهم محمد da karshen su عليه shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وسلم وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه ya zo a cikin hadisin Abu Zar Allah ya kare da a gare shi أن الأنبياء مئة ألف ألف وأربعة arba'atun wa وعشرون ishirun ألف alfa نبي nabiyyin cewa annabawa mai ato alfin su dubu ɗari ne wa arba'atun wa ishirun alfa nabi da kuma annabi dubu ashirin da hudu su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ne إيه.
wato a dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu
وذكر وذكر أن الرسول رسل منهم.
منهم ثلاثمائة wa salasata ashara وثلاثة عشر.
Eh, kuma ya ambaci cewa manzanni a cikinsu ɗari uku da goma sha uku shi abinda ya hadisin abu zar ya zo da shi ke eh, na kuma da ya to kaga yace al-ittila'u ala al-ghaibi ko alim al-ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul sai wanda iso sai ya sai ya isar masa da gaibi shi gaibi akwai mutlaq akwai kuma gairu mutlaq gairu mutlaq shi ne zatin Allah subhanahu wa ta'ala su wannan ba wanda zai sai gaibi ne mutlak kamar risala annabta wahayin yadda yake shiga gaibi ba wanda ya isa ya gane yaya wahayi yake zuwa wa annabi salam akwai gaibi wato shi ne abinda ba wanda zai iya ba za ka iya saninsa in ba labari aka baka ba yanzu rana ta faɗi annabi alasa ya ce ta tafi ta tafi al'arshi ta yi sujada sai an ce da ta ɗaga ki sake huduwa ta inda kika huduwa kullum sai ta yi haka ya ce akwai ranar za ta yi ba za a ce ta ɗaga ba da kuma yi sai a ce da in aka ba ta umarni sai a ce ki hudo ta inda kike faduwa to shine ranar za a rufe kofar tuba ko kaga wannan gaibi ne abin da yake faruwa a cikin wato wato cikin kabari na tambayoyi da makamantansu gaibi ne ba wanda zai iya gani da mutum zai je saka roko da kawai ba abin da zai yi in ba annabi ne ya faɗa ba isa ba wanda zai san abin da ake yi wannan gaibi akwai kuma akwai gaibin lahobi lad gaibin da yake akwai lahobi lad nan gaba zai zo amma ba a san da shi ba amma akwai alamu da za a iya ganewa in suka zo to abin zai iya afko sai ya afko in ya afko ba ya tashi daga gaibi kuma ya fito fili ya fito fili gaibin lahobi lad kamar gaibun laisa da komila wato idan misali kana kallon mutum a haka ba za ka iya yake cewa zai iya haihuwa ko ba zai iya haihuwa ba amma idan aka je aka auna aka tarar ‘ya'yan rairai ɗinsa za su iya karɓar wannan sai a ce zai iya haihuwa amma ba wanda ya san lokacin lokacin da Allah sa aka yi masa haihuwar da ya tashi daga gani ya kuma da hulila an iya ganewa ko ya fito fili an gani akwai abuwa iri iri annabi alaihi salatu wassalamu zai aiki mutum sai ce masa in ka je zaka tada kaza in ka je kuma sai ka tarar da aka don ilahi ne na ubangiji subhanahu ta'ala ana zuwa zai ga abun ya abu zaka wannan shi wani bincike ne mai mai zurfi haka wanda mutane da yawa suna shiga cikin rigimar gaibi gaibi amma ba su san rabe rabe su ba san yadda yake ba ma to kuma sai a samu kiɗan ka da jiwo su ma sai su shiga sai su ara siyafa sai su gaba da dorarwa saboda haka rigingimu suke ta yawa a cikin musulmi a yanzu sa bakin wanda bai dace sa baki a cikin al'amari ba amma abin da ya jawo mana haka shine an samu wato rashin fahimta akan addini shi addini na musulunci na kowa da kowa aiwatar da shi yin sallah azumi zakka haji aure ciniki duk a yi shi a aikace na kowa da kowa amma sanin hukunce-hukunce masu zurfi na malamai ne to sai aka yi jahilci wannan sai kowa ke ganin tunda shi musulmi ne na sallah zai iya sa baki a kowace mas'ala wannan shi ja musulmi halin da ake ciki yanzu yana gana yana da ruwa a ciki hukunce hukunce ba nasa ba ne sai wanda suka sai ba ka ba shi kenan sai zo a kawo fitina fitina rubu izo ya shiga kamar da yanzu ya shigo cikin al'amura na mutane da yawan gaske to haka ne da rashin sani ko sai ɗauka zai iya magana akan wannan amma sauran abubuwa na duniya an yadda sai wanda suka yi tafassusi ko gyaran mota wanda aka ce fijiyoyi kwarewa ba a kai masa kowace sai wani in aka yi masa wanda ba ita ba an kasa da aka yi in aka ce wannan honda yake yi shikenan ya aka ce wannan likitan zuciya ne shikenan likitan hanci da makogoro ya aikin su ke wannan likitan fata in ya bari ya shiga wani abu ya yi karambani to wannan kowa da bangarensa lo masu lauya ga iya fagen su a nan suke tsayawa kuma kowa yadda nasu ne ba mai sa musu bai amma abin da ya shafi addini kowa sai zai shiga dan yana ganin shi musulmi ne amma masanin hukunce hukunce ba nasa bane sai wanda suka yi karatu suke da zurfi suka gane abin da ake nufi sannan za su iya sa baki su fita haka ake yanzu misali qur'ani ya yi magana cewa a farkon suratul baqara alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه ko hudan lilmuttaqin a zo a ce da mutum kalmar zalika wadda ita kai fakkinta a ilimi ka faɗi busharu ilaihi ka faɗi muhadar kaga hada suke zalika za ismul ishara ta kafir ke yayi amma kuma almusharu ilaihi kaga mufradun muzakkarun ko wanda ake nuna maka din shi alqur'ani mufrad muzakkar guda ɗaya ne amma namiji wal mukhadabu mufradun muzakkar wanda ake magana da shi mutum ɗaya namiji ka gani to in ka ɗauke shi wannan zalika ko zalika ka ce zaliki zalikuma zalikum zalikunna kaga almusharu ilayhi mufradul muzakkar wal muqaddam mufradul muzakkar zaliki almusharu ilayhi mufradul muzakkar wal muqaddam muannasatun mufrada zalikuma almusharu ilayhi mufradul muzakkar wal wal muqaddam isnani aw al musanna sawa'an muzakkar aw muannas in ka ce zalikum المشار إليه مفرد المذكر سنن والمخاطب جماعة الذكور إن قلت ذلكن المشار إليه مفرد المذكر والمخاطب جماعة الإناث kaga ce tilka tilki tilkuma tilkum tilkunna sai zanika zaniki zanikuma zanikum zanikunna sai tanika taniki tanikuma tanikum tanikunna sai ula'ika ula'iki ula'ikuma ula'ikum ula'ikun haga na fitar da siga 25 haka kurin kiɗan ka na jiyo bai san komai bai isa magana irin wannan sa bai isa sannan alif lam mim in ka zo su ake kira hurufin muqatta'a alif harful mabna ne su harafai a larabci akwai hurufin mabani akwai hurufin ma'ani hurufin mabani su ne tubala na gini hurufin ma'ani su ne suke da ma'ana da in suka shigo sinadari ne za su canja manufar magana da ake in ka ɗauki alif ka ce ahmadu kaga wannan alif din ba shi da ma'ana tubali ne kur ha'un ba shi da ma'ana tubali ne mimun ba shi da ma'ana tubali ne dalil in ka haɗa su za su ba suna gaba daya amma in ka ɗauki huruful ma'ani su kuma guda biyar akwai muhadiya akwai suna'iya akwai sulasiya akwai rubaiya akwai kumasiya su ko suna da ma'ana su 80 ne da koya in ka ɗauki alif ka ce alam nashra ka ga canja ma'anar ba irin wancan alif na ahmadu ba ne alam nashra halaka sadrak ya zama istihamu ta karir tambaya yake ka gani kullun lazina utul kitaba lakum bina a aslamtum wannan hamzar ta umarni ce ba ta tambaya ba ce a aslamtum bi ma'ana aslimu kaga harfin ma'ana ne la harfin mabana to sannan don haka in qur'ani ya ce alif lam mim ba za ka nemi fassarar su ba saboda hurufin ma'ani mabani ne la hurufin ma'ani ba za ka samu ma'anar su ba sannan harafi akwai ismul harfi akwai musammal harfi in ka ce ismul harfi shine wanda ake faɗarsa an ka ce alif kaga in rubuta shi zaka yi akwai alhamza da lamun da fa ko mim za ka ka rubuta mimi da kuma ya da mimi ko lam ko za ka rubuta lam da alif da kuma mimi sannan mim za ka rubuta mimun ya'un mimun to shine za ka faɗe su shine alif la mim to wannan wato asma'i kenan amma in musamman ya hurufi ne sai ka ce alam shine musamman harfi kowane mutum da mai karatu da mara karatu sun iya amma a simamul hurufi sai wanda suka je makaranta su ya suke fito da sunan harafi an ka ce ahamadu wanda ya je makaranta ɗan da bai je ba zai iya faɗa amma in kana so wanda ya je makaranta sai ce maka alifon ha'on mimon dalon to su ne musamman harfi kenan wato asma'ul huruf la musammayatul huruf da qur'ani ya zo da wannan ya ce alif lam mim to ya zo da abin da sai wanda ya je makaranta annabi alaihi salam ko bai je makaranta bai rubuta karatu ba ma'anar wannan ashe wahayi ake masa shine aiki masa a gani wani mawaƙi yana cewa da kuntu arju an araka na ina burin in ganka amma fa a tsaita ne bil bu'uji fati hatar ra'ayi amma rashin haɗuwa guri ɗaya sai ka shayar da ni mabudin suratul ra'ayi ko fati hatar ra'ayi ka ga me suratul ra'ayi me ake ta alif la mim ra ko ka ga asma'ul huruf in ko musamman ya tul huruf al murru ne asaita ne bil bu'uji fati hatar ra'ayi da nisan da kai mun sai ka shayar da nemo hudun zuratul adwa sai ka bani murna sha ka bani madashi sai na shirin shirin daki wannan su ne kaga wanda ba shi da ilimi ba zai saba ki a irin haka amma karambanin mutane sukan shiga su za su maganganu akan wannan to dai ce zalikar kitabu la raiba fi hudan lil muttaqina ko allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna kaga rukuni ne sannan wanda zina yau minu da bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna sai ce ulaika kaga nuni ala hudan min rabbihim wa ulaika kuma da mukulibuna da wanne ulaika kan su yake komawa ulaika kuma da mukulibuna kan su yake komawa kaga saboda sunkun musulmin biyu ne biyu ne allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna wanda ba shi da wani addini kamar larabawa ko wanda aka haife shi a cikin musulunci shine jinsin shine rukunin sana amma wanda zina yu'minuna bima unzila ilayka ma unzila min qablika sune yahudu da nasara sun ba da gaskiya da wani addinin kuma ka zo suka karba to ula'ika ala hudan bir rabbihim wa'ancan wa'anda ba su kafirci ba ko aka je su a musulunci ala hudan bir rabbihim wa ula'ika wa'annan da da sun yi wani addinin suka zo suka yi musulunci ula'ika humul muflihun kaga wannan shine to akwai rashin yin wannan wato rashin kula da irin shi ya jawo addinin musulunci ya rikici kowa ya saka baki ba tare da ya dace ya sa baki din kuma aka ja baki aka kyala mutane suke cin karansu babu baka Allah sa mu dace kuma da hada da zan da ga da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
salati goma goma ga annabi هدية منا إليك يا سيدنا يا رسول الله اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبأس اللهم المقام المحمود من الذي وأته إنك لا تخلف المئات صحابات الله يقرأ مصطفى أولياء الله يقرأ مصطرامة علماء أهل السنة الله يساك أمسك على خير ما أبوتا ونن جدا باكي أنسو الله منا رؤاك مصدافرة الله كمصرحمة الله كحسك مقنشنسو Allah haska wannan Allah haska alkhairi a kabarinsu saboda albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul wallahu uku baba haifar da take sirrin wannan alkhairi na mutane zai samu muna roƙon Allah ka mata gafara ta da abokiyar zamanta Allah ka ji kansu da rahama mai gidansu Allah sa da su a dare ko dausi Allah sa ka musu da alheri da runiya da suka yi muka samu ubangiji muna roƙon ka jaddada musu rahama ka musu tukunci da jannin ko dausi tsanuwar ka saboda albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karanta musu kullallahu kafa uku jagoran namu shugaban namu muna roƙon ka ubangiji ka ƙara masa baiwa allah ka ƙara masa buɗi allah ka ƙara masa ƙana'a allah ubangiji muna roƙon ka ƙara masa hilasi allah muna roƙon ka ƙara masa tawakkali da kai allah ƙara kusancinsa da annabi zuri'arsa allah ƙara musu albarka asalin gidan baki ɗayansu allah ƙara da allah ƙara musu albarka allah saka musu da alhairi dan yi muna roƙonka abinda muke ji a makarantar nan allah ya sa ya zama hujja a gare mu allah ka ba mu albarkar ma'aiki allah ka ba mu albarkar annabi allah ka ba mu albarkar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam karanta malamin fatiha da amanar rasul allah ya zubunci al'amuransa liman namu Allah kara musu hudu umar wannan unguwa baki ɗaya su Allah ya kansu da gafara saboda wannan alheri da muke samu su masu samu Allah ji kansu da gafara Allah nawara musu Allah ji kan iyayenmu Allah kai wa iyayenmu gafara Allah kai wa iyayenmu rahma saka musu da alheri dukkan mai bukata ta alheri Allah ka biya mana saboda albarkar maza Allah yadda muka tara a wannan guri irin burukan da ake kawo gaban malamanmu Allah muna kama kafa da annabi kowa ka sada shi da bukatarsa ta alheri akwai matar wani bawan Allah tana kan gwiwa Allah ka sauke ta lafiya albarkar darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mastabiya Allah kai su lafiya ila da su lafiya kasar garin namu Allah zanar da mu lafiya Allah ka karo arziki kasar mu Allah ka ba mu zaman lafiya dukkanin fitilu Allah ka ije mana saboda albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan damuna tamu Allah muna roƙonka Allah ka kiyaye garukanmu Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka kiyaye garuka Allah ka kiyaye rayuka Allah ka kiyaye dukiya albarka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji wannan ibada tamu Allah ka karɓa mana Allah ubangiji ka samun dace Allah ka sa mun dace da yadda kake so saboda albarkar maza Allah ka kiyaye mu kuskure cikin wannan wata da albarka Allah ka bi ibadar mu Allah ubangiji ka samu cikin waɗanda kake yantawa Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake gafartawa bijai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ثبتنا على الإسلام وتوفنا على الإيمان وحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
ووقف بنا فضلا على كتم غيرنا حب النبي محمد إيانا يعيش على الأرض Bacane ka zai shi ne kai ana maganar musharu ilahi da ko muhannan kai ce wancanan kalma ce wani ta ce sosai wajen fassara kwarai larabci suka nan kwarai kuwa da abin da ake nuna da kai da ake nuna kai ce wancanan zalika ce da aka ci wani mutum san da manzara su mai ce ba kowa ya mutum mun san mutum wanda annabar suna son doka sai da sa ramar larabci suka ake nuna da kai da ake nuna wa shine ce wancan na zalika
Thank you.